الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah wanda cikin yardarsa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka domin gabatar da wannan darasi na tafsiri a yau muna 20 ga watan 6 hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 22 ne ko? to shekara 1442 wanda ya dace da hudu ga watan biyu shekara 2021 kuma wannan shine darasinmu na uku a wannan sabuwar shekara demil bentian muna cikin suratun rumi mun kwana a aya ta goma yau in Allah da za mu tashi aya ta sha ɗaya wanda wannan sura sura ce makiya tana gwada mana tana karantar da mu wato cikar mulkin ubangiji da iko da yake da shi akan komi wanda wannan zai sa kai ɗan adam ka sallama ka miƙa kai zuwa ga Allah ga dokashi kar ka yi jayayya kar ka haɗa shi da wani domin duk wanda za ka haɗa shi da shi shi bai mallaki wannan abin da Allah ya mallaka shi yasa sai Allah ya ci gaba da ce mana Allahu yabda'ul a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un ci gaba ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون لم يكن لهم ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين الله سبحانه وتعالى كتوى الله الله يبدأ الخلق شينه yake fara halitta daga babu yin halitta daga babu ya sha bamban da ka ɗauko wani abu ka ƙera wani abu in ka ga mutum ya yi kujera sai da ya ɗauko katako da ƙusa da fanti duk ababen da ya amfani da su samammu ne sai ya hada ya canza musu siffa sai suka ba da wata kala to wannan ya yi halitta amma ba ita ce halitta ta asali ba halitta ta asali ƙago iccen daga babu iccen ƙago ƙusa ƙarfen daga sanda babu ƙarfen wannan ita ake nufi wane ya yi halitta Allah yana ƙaga abu daga babu duk halitta da ka gani Allah ya fara ta ne daga shi ya samar da shinadarin yin sun masannan yu'iduhu kuma sai ya dawo da halittar bayan babu ita ya samar da ita daga babu ya sake mayar da ita babu kuma ya sake dawo da ita ta zama akwai banda Allah ba mai yin haka shi ya sa malaike cewa kama huwa ƙadirin ala bida'atihi fa huwa qadirun ala i'adatihi kamar yadda shi Allah yake da iko ya farar da abin daga babu wannan abin ya zama to samamme ya rayu ya yi dade a cikin rayuwar duniya a wayi gari kuma ya mutu yau ya zama tarihi mai ikon yin haka ya samar da shi kuma shi yake ikon ya dawo da shi gaban shi ranar kiyama wannan ana magana ne ga mai musu ko mai inkarin tashin kiyama ya sha kurmin shi ya shafa ma kan shi ruwa allan da ya samar da ɗan adam da babu shi kai kan ga an tambaye ka wace rana aka haihe ka ranar kaza ga watan kaza kafin a haihe ka kana ina baka sani ba to allan da ya haka din to idan ka mutu aka rasa ka shine zai sake maido ka kuma ya raya ka ya ma hisabi shi yasa anan yake cewa summa ilaihi turja'un sannan kuma zuwa ga Allah shi kadai turja'una ake maida bayi duka kowa zai koma gaban Allah Allah ya alkawalin wata rana ta tashin kiyama zai tsaye da kiyama a wannan ranar ne zai tattara halittun shi a wuri ɗaya ai yanzu kaga yadda muka zo duniya ya sha bambam waɗanda suka yi zama a shekara ta dubu a ce hijirar wannan miladi annabi isa tana da dubu ɗaya da goma wanda suka yi zamanin yanzu mun gansu kai ba mu gaba ta dubu ɗaya da ɗari biyar ma ta dubu ɗaya da ɗari bakwai ba mu gansu ba na da ɗari takwas ba mu gansu ba wanda muka gani na da ɗari tara ne muka gani haka ne wanda aka haihuwa dubu ɗaya da ɗari tara daidai to shi ne muka iske amma duk wanda aka haihuwa dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da wuya ne in ka tar da shi kai to kaga wane bai tar da ba wani kuma kai yanzu kana nan Nijar wani yana Malaysia wani yana Australia baka gan shi ba bai gan ka ba bai san akwai ka ba kai ma baka san akwai shi ba ka san dai akwai wannan kasa Australia to amma su waye baka san su ba to ranar kiyama za a hada kulida babu tsoho babu yaro babu wanda ya makara wannan ya zo wannan ya zo hili guda ake so a haɗa ba wai in an ma wannan hisabi sun tafi ba ne a tado waɗancan a masu hisabi a lokaci guda za ku taso lokaci gudan kuma a haɗa ku lokaci gudan kuma a muku shari'a sannan kuma a raba ku rabuwar ƙarshe ce za yana kamar da za mu gani a ayar gaba shi za ke ce sun ma ilaihi turja'una sannan za a koma ga Allah ranar tashin kiyama fayyujabi kulle amilin bi amali sai Allah ya sakamako ga kowane mutum akan aikin shi wanda ya aikin kirki za a mai sakamako akan aikin kirki wanda ya aikin banza za a mai sakamako akan aikin banza kaga a iya samun uba na kwarai ɗa ba na kwarai ba a iya samun ɗan ne na kwarai uban ba na kwarai ba a iya samun matan kwarai mijin banza a iya samun mijin kwarai matar banza haka ne idan aka samu matar kwarai mijin banza to matar kwarai za a saka mata da abin kwarai mijinta na banzan za a saka mishi da abin shi na banza sun rabu ko su ba ɗan kirki da gwabbara gurbin uba ɗan kirki wa sakamakon kirki za a mai lalataccen ubawa sakamakon banza sai aka samu ɗan kirki uban kirki to ya musu sakamako duka na kirki matar kirki mijin kirki sakamako na kirki matar banza mijin banza sakamakon banza ɗa na banza uba haka su ma su wuce shi za ke cewa za a saka ma kowane mai aiki da aikin shi ba a cutarsu shi yasa ubangiji ke cewa wa yawma taqumu sa'atu ko ranar da ta da kiyama za ta tsaya ran nan ne za a yi wannan sakamakon in wannan kiyama ta tsaya yublisul mujrimuna mujrimai kafirai yublisu sai su yanke kauna daga duk wani samun alkhairi su yanke kauna daga duk wata cin nasara da duk wani matsayi da da suke tunanin za su taka ko sun taka za su ga lalle hakika yau ba su ne ƙarshen rishin daraja ko kuma wasu malaman suka ce a ran nan ne mujirmai ake musu tonan asiri domin duk duniya kowa ya zo kuma a tallata ka a ce ga aikinka kai ne a gwada ma jama'a kai ba wai mutane ba har awakin garin ku suna nan har mala'iku suna nan ƙwarirrika ma suna nan kuma kowa yana jin abin da ake faɗa sai ya ganka kaga akwai tona asirin da yi wannan a wannan rana Allah ke cewa lam yakul lahum min shurakaihim shufa'u su kuma kafiran da suka bauta ma wani Allah ba Allah ba ba su da wanda zai cece su wani mai ceto ma shafa'at fihim al'alihat gumakansu ba za su cece su ba su waye gumakansu allati kanu ya abuduna hamin dunin lahi waɗanda sun kasance a rayuwar duniya su suke bauta ma a nan wanda ba Allah ba kuma suna ba su matsayin Allah suna so su musu abin da Allah zai ma bayan shi turan nan ba su da abinci mai ceton da kake tamani shi zai fara ƙinka in yaudara ce ya ce maka zai cece ka a ran nan za ka ga ya yaudare ka fili kuma zai gaya maka ƙarya na ma ban isa ba sai kaka illa abin da ya rage zage-zage da faɗace-faɗace marasa amfani da nadama wadda ba za ta yi ba amfani da haka nan ran nan almujiri muna za su yanke ƙauna kuma ga su ba su da mai ceton da zai cece su wa kanu bi shuraka'ihim kafiri kuma he su kasance ko sun kasance gaba da waɗannan da suka bauta musu ko suka ɗauke su iyayen giji su uwayen gidan he su ɗauke na ƙasar tasu abin ƙi abin bitirce ma abin watsi da su su ma mabiya su ɗauki uwayen gidansu abokan gaba wanda ba su da amfani kenan kowa ya kafirce ma kowa sai Allah ke cewa ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون سيالله cewa wa yauma taqumu sa'atu ranar da kiyama din nan za ta tsaya yauma idin a wannan yinin ya tafarraquna mutane za a raba su fariqun fil jannati fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu kasan akai su aljanna wasu kasan akai su to in an yi wannan rabuwar wane ya tahi wuta wane ya tahi aljanna ran nan ce rabuwar da har abada ita ce rabuwar ƙarshe don a nan duniya ma in kun rabu da mutum ko mutuwa yi akwai ran da ya kungamu don a kiyama sai kungamu ashe rabuwar ƙarama ce to amma ranar da aka je kiyama aka carki wani aka yi wuta da shi wani kuma aka carke shi aka yi aljanna da shi ya kake tamani akwai rana duwa shi wannan na aljanna sama za a tahi da shi aljanna sama take ba kasa ba ita kuma wuta daga nan inda kake kasan kasa take batta da adadin kilomita gaba kasa to wani yayi sama wani yayi kasa akwai ranar gamuwa wani ya cinye a wuta wani cikin ni'ima kai na ni'ima ka so ganin wannan wannan da yake cikin bala'i in ya so ganin ka wa zai saurare shi ina ya ga darajar zuwa kamar kai ne a nan ƙauyen baka da kokobo ba ko biya aljihunka a ce maka ga alheri can ana samu a maka rabo ake sauran kwana hamsin alhi baka da jika ko me ake rabawa kana kan zuwa za a yi me ya hana ka zuwa talauci to akwai matsiyacin da ya kai dan wuta to tsakankanin wuta da aljanna nisa gare shi in aka ce mishi yayi tahiya kasa ma ya tahi bai da zai iya zuwa sannan hawa ne fa yo tahiya ba hawa ba ma a miƙe yanzu daga nan aka ce ana raba abu a cana kana dan shekara goma in ka tayi a kasa duk ruwan da zaka tarda ka tarda an mai gada alƙur'an kan ka je ka tsufa in ka je ɗinki mukaddara in katar da tekun atlantic amma gada tekun pacific amma gada tekun india amma gada duk da gada to ina za ka bi da namomin daji da suke cikin kasar kenya nan wani zaki zai kashe ka ba ka kai ba amma kaga mai kudi hau jirgi dan ya tahi to kai ko baka da kudin kaga komi ake rabawa dole ka haƙura kaga wannan shine yawma idan ya tafarraquna an rabu babu rabuwa irin ta akai wani aljanna akai shuta shi yasa sai Allah fassara yadda za a yi rabuwa sai yace fa ammal ladina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki managarci fahum su waɗannan fi raudatin suna cikin wani dausayi na ni'ima na aljanna yuhbaruna suna ta amfanuwa da ni'ima suna ta ni'imtuwa kaga suna tsarin ko wa amman ladina kafaru amma wanda suke kafirai wa kadzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu wa liqa'il akhirah suka ƙaryata haɗuwa da za a yi da Allah a lahira fa ula'ika su irin waɗannan fil azabi suna cikin azaba ne wannan azabai muhudaru na an halarto da su gaba ɗaya an tattaro su gaba ɗaya an kasa cikin azabai to wannan cikin azaba ƙasan ƙasa wannan cikin dausayin ni'ima saman sama ina magana haduwa an rabu har abadan lillahi sai dai wannan aya ba tana kore wanda za a sa wuta ba mushrikai bane ne a fito da su bayan Allah ya musu azaba gwargwadon yadda ya ga dama ba ta kore ba ne ai wannan kaka ne za a yi ba kai za ka kanka ba shi kuma kafiri dindindin zai shi ne aka yi rabuwar har abada da shi an gane ku? kuma kullum in muka lura in Allah ya magana wannan imani sai ya gama shi da mi da aiki akwai lokacin kuma da zai yi magana imanin bai ka magana aiki akwai lokacin kuma da zai magana aikin bai ka imani ba to duk sanda Allah ya magana aiki ba tare da ya ambaci imani ba to aikin ya kumshi har imanin domin bai in bai imanin ba dama aikin babu in aka yi magana imani kadai ba ka aiki ba to imanin ya kumshi imanin ya kumshi aikin in kuma aka yi magana imani sannan aka yi magana aiki to imani sai ka bar shi a inda manzan Allah ya ce yana da gimshikai da suke tallabe da shi guda shida yana da rasa-rasa har kusan saba'in kenan wannan foundation ne na imani guda shida sai kuma rasa da za a ɗora kansu har kusan guda saba'in in an hada da foundation ɗin da rasa kenan wanda ya cika su duka ga foundation din ga rassan sai a ce wannan yana da imani kamil ko? amma wanda yake foundation din da kaɗai gare shi yana da imani amma kamili wanda yana da foundation din guda shida yana kuma da wasu rassa amma ba duka ba kaga ya ɗara mai fandasiyon kaɗai amma bai kai wanda ya cika rassan duka ba kamar mu ku ne ka samu kare ku goma kowa da bukatar gini wannan da ya zo hudda fondasiyon da ya fidda fondasiyon aka fara gini aka kai linta aka yi linta aka yi rihi aka yi fanti aka sa kohohi aka sa karo karo aka sanya tagogi aka yi komi aka wanke aka sa ruwa aka sa wuta ya kai gadajen shi da iyalin shi shiga gidan shi ya dacewa ne kaka aike ce na kammala haka ne aikin shi ya gamu gaba daya wannan kuma da ya zo da ya fantasiyon din shi sai kudin suka kare wane yaya aiki yana nan muna ci gaba muna jira amma bakin foundation gini da ya hutu ya kwana ciki amma da yana da gida kariya ce bai ba shi kuma wancan da aka ba ku karen shi sai da ya kashe kudin bai ma yi fantasiyar din ba in ana kirga karnuka da sunan shi shi kuma wannan ya yi ginin ɗaki ɗaya a rihe sauran ba a rihe ba bai yi ba bai shahe ba bai wannan ba in ya matsi a kwana amma ba yadda wancan bai kwana ba to wani shine haka imani yake shi ya sanya malamai suke cewa ba a kore shi gaba ɗaya in kaga an kore imani sai wanda asalin imanin nan shika-shikan imanin nan guda shidda an tumina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi idan wannan suka ɓaci gaba ɗaya rusa su ko ya rusa wani sashi daga cikin su to ya tumbuke kanshi daga foundation din imani gaba daya ba ya da imani amma in akwai su wani banna ce yake to akwai asalin imanin amma bai da kammalallen imani shi ya sanya ba kowane sabo ba za a ce mutum ya za a ce wani kafiri ba kafircin bai kai kafirci ba sai in sabo bai mai da mutum kafiri ina fatan gani wannan shine aqida ta ahlus sunna ba a ƙi da hawarija ba wanda kawai komi makafirci ne komi makafirci ne ba a ƙi da murji'a ba kuma imanin yana nan bai da samun wata matsala kullum shi ne kuma malamai suka ce ya zidu wa yankusu yakan ƙaruwa yakan raguwa kamar yadda muka muku magana misalin gini radda ka samu kuɗi ka samu rabin tan in an zo ba gaba za a ci ba ya wanda shi tun da kuka wara bai samu ba bai kara ba ya kuke da shi da kare shi na shi yana nan to wanda an yi an yi din madadin ya kara din bai samu kara ba kuma wani bangaren katanga ɗaya ya faɗi ya koma bai ko bai kaga an samu ni kusani to shi ma imani da irin wannan matsalar yazidu bi da'atir rahmani wa yanqusu bi da'atir shaytani idan ana ma Allah mai rahama biyayya sai ya karu idan ana saba ma Allah sai ya ragu to menene amalu salih malamai suka ce shine ikhlasi daman sharadin karbuwa aikin dan adam guda uku ne na daya ya zaman tona da imani daddan aikin da aka yi in babu imani Allah ba zai karbe shi ba shi ya sanya ya bata aikin dun mushrikai in kafiri ya yi aiki ma a banza ya yi wa ƙadimna ilama amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura kaga duk abin da suka aikata za a ruguza shi ya zamanto haba'an mansura kura abin shekewa babu ita ni ya sanya saboda su kafirai ne ba su gina batun da ba su da imani ba aikin da za su yi Allah ya tsaye da shi rushe shi zai me yake rushe iman kafirci aiki yake rushe shi kafirci kenan in kana son ka yi aiki ya samu ajiwa sai ka zama mai imani masalin ladina kafaru a amalihum karre ba da nishtar da bihin misalin aikin da kafirai suke wanda ga ganin ido tausayi ne da aikin kirki Allah ya ce kamar wannan ne toka ce aka tara a bisa dutse iska ya zo ya kwashe ta aka yi ruwa ya wanke dutse idan ka zo ka tarra ta babu ita ma iska ya kwashe ruwa ya wanki to haka aikinsa an rushe shi kafirci da shirka sun rushe shi kenan sharaɗin farko imani to sharaɗi na biyu bayan kana musulmi kan na a karɓa aikinka kuma he ya zamanto bayan kana musulmi sai ya zamanto ikhilasi yi dan Allah babu riya domin ita riya shirka ce ƙaramar shirka ba ta kai babbar shirka ba amma rushe aiki take in ta shiga cikin aiki he ta rusa shi domin Allah yana faɗa a cikin hadisul kudisi ana agana shuraka'i ana shirki man amila amalan ashraka ma'i gairi taraktuhu wa shirku ni ne nahi kowa wadata daga wa'anda ake hada su da wani duk sanda wani yayi aiki sai ya gama ni da wani cikin aikin Allah ce ni sai in haƙura in bar ma wancan da aka gama da shi ni ban buƙatar sashe na in bar mishi in za ka yi aiki na wani ɗaya ake mini ni in an gama ni da wani ban karɓa ashe Allah ba zai karɓa ba in akwai riya to wannan shine amalin salih wannan wannan shine ikhlasi kenan rishin shirka shi yake tsayi da aiki bayan imani ko yin shirka shi yake rusa aiki ko da da imani na uku mutabi'a ga sunnar annabi bidi'a yadda shirka da kafirci suke rusa aiki to bidi'a ma rushe aiki take me ya sanya kamar yadda wancan hadisul qudsi yace man amila amalan ashraka ma'i gairi taraktuhu wa shirku shi kuma sai hadisin nabi yace man amila amalan laisa alaihi amruna wanda ya aikata wani aiki amma ba umarninmu bane ba koyarwar bane me za mishi fa huwa raddun wannan aikin abin mayar ma me shine ba za ya karbu ba to shirka ta sa an maido aiki bai karbu ba bidiya ta sa an maido aiki bai karbu ba kafirci ya sa an maido aiki bai karbu ba kenan ɗaya daga cikinsu in ya samu to za a mayar ma da aikinka wannan shine tausayi da ƙauna da malaman sunna suke ma mutane su raba iya su raba ku da wannan ababen guda uku ko dai ba a tsira ba duka an tsira abinda zai tafi da kai don ya wuce da kunne mai matsala da da kan ya gaga matsala ce to amma in Allah ruwa maka a fili ka tsira ka je gaban Allah musulmi ne kai mumini ba ka da riya shirka ba ka da bidi'a aikinka ya karbu to duk wasu 'yan matsaloli masu sauki ne amma in ka zo da wannan to ba kowace matsala bai mai sauki ba ce din mai sanka zai yi kokarin ya ga kabar waɗannan ababen guda uku don ka shiga cikin wanda za su samu sauki a lahira ina ba ta an gane Allah sa mu gane sai Allah ke ce فسبحان الله حين تنصون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون الله سبحانه وتعالى كتاب فسبحان الله tsarki ya tabbata ga Allah ko ya zama wajibi ne a tsarkake Allah hina tumsuna yayin da kuka je yammaci wa hina tusbihuna da yayin da kuka tashi da safe tsarki ya tabbata ga Allah malaki ce haza tasbihun minhu ta'ala wannan tasbihin daga Allah ne yake shi karan kanshi ya tsarkake kanshi li nafsihi al-muqaddasa ya tsarkake kanshi tsarkake dama wanda ke mai tsarkin ne wa irshadin Allah yana shiryar da bayinsa ne shiryarwa ce li ibadihi ga bayinsa ila tasbihihi zuwa ga su bayin su rinka yi ma Allah tasbihi wa tahmidihi da kuma gode ma Allah yaban shi fi hadhihi al-awqati a waɗannan lokuta al-muta'aqibatu wanda kowane lokacin yana canzaɗɗen uwan shi da'iman kowane lokaci babu wani lokaci da za a cewa sahiya in ta zo dare zai zo in dare ya zo sahiya za ta zo haka ne to waɗannan lokutan gaba ɗayansu Allah ya shiryar da bayi su yi tasbihi shi ya sanya mu wannan shari'a ta mu ta musulunci da yake Allah ya ta mai faɗi mai yawa mai yawan albarka sai aka saman mani da salloli guda biyar ɗaya kafin rana ta hutu ita ce sallarwa za mu yi raka'ata ne fajari raka'a biyu za mu yi sallar asuba raka'a biyu idan an yi kuma za mu yi azkarin da shari'a ta ce haka ne idan gari ya waye rana ta hutu ta kai tsakiya ta gusa daga tsakiya kuma he mu je mu sallar azhar raka'a hudu bayan ta ita ma akwai azkarun da shari'a ta ce ayi daga nan idan rana ta je ta ƙara zawali ya wuce ta fara karkata da za ta tafiya yamma kuma za mu je mu yi da asar raka'a hudu akwai azkaru ko daga nan ba za mu ƙara sallah ba sai ranar ta fada dare kuma yanzu ya fuskanto mu sai mai sallar magariba raka'a uku daga nan idan daren nan daga bacewa shafaki zuwa ga a kasa dare uku kaso na farko za mu je mai sallar isha'i raka'a nawa raka'a hudu waɗannan su ne wajiban salloli raka'o'i goma sha bakwai wanda kowace tana ɗauke da nahilolin da ake tsakanin waccan da waccan ko kafin yin waccan kafin sallar asuba an sa akwai nahila tara ka da fajiri bayan sallar asuba ba nahila sai rana ta fito akwai sallar wa sallar walaha daga nan sai lokacin azhar za ka yi raka'a hudu kafin azhar raka'a hudu bayan azhar daga nan sai kafin la'asar raka'a hudu kuma ba za ka yi ba bayan al'asar sai ka yi magariba kuma yi raka'a uku bayan magariba daga nan ka iya yin wannan bi kafin isha'i da wata kuma bayan isha'in daga bi zuwa goma ka cike da ɗaya ta wutiri to amma bayan waɗannan salloli guda biyar kowace yadda suke wajibi to yin azkarinsu ma wajibi ne a nan malamai suka ce mutane su kula da kyau malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce cewa idan aka ce assalamu alaikum ba bisa larurar komi ba ka tashi kai tahiyarka ba daidai ba ne akwai da suke ganin makayi haram me ya sanya suka ce ai manzon Allah in ya sallame daga sallah yana yi to suna ce fi'iliya kenan ko to ita ba ta da ƙarfi kuma sai ya ce mi to dama ita ƙauliya ta fi ƙarfi dan ita fi'iliya ai ya samu khususiyya a cikinta to amma ƙauliya babu khususiyya a cikinta to manzon Allah ya ce in kuka sallame daga sallah ku ce astaghfirullah astaghfirullah astagfirullah sau nawa sau uku tukwan da farko astagfirullah sau uku in kai sau hudu ka rusa ka yi bidiya wancan abin ya rushe wannan in ka tsaya a biyu ka yi bidiya domin ka kaga abin da babu uku ake so kuma ba a yarda ka fara da kowane abu ba he da ita don ita ce ta faru a nan ne muke gani muke cewa yan bidiya daga an yi sallama hezu ka bidi'a bayan ka gama sallah lafiya lau kuma yesu ce a yi salati goma sha ɗaya ga annabi ba shi za a fara ba istighfari manzan Allah yake farawa da shi za a fara ko kaso ko baka so ba dan annabin ya hika ya hika san kanshi shi yace a so sai yace a fara da istighfari yanzu in ka zo wani gewaye gewaye ne kake irin na makada ai san annabi ne kake tsabakin annabi ce da masoyin annabi ne kai ba dan duniya bane kai da karantarwa annabi zakari bayan istighfari sai mi اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والإكرام دغنن سيمي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤذي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دغنن سيمي sai ayatul kursiyu idan sallar asuba ce in kai ayatul kursi daya sai kai qul huwallahu uku kai falaki uku kai nasi uku idan sallar da ba ta asuba bace azhar ce su kuma za ka yi daya magariba za ka yi daya isha'i za ka yi daya daya amma wannan banda magariba ita magariba uku uku za ka yi kenan da magariba da asuba su suke da uku daga nan sai mi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 ka cika ɗari da la ilaha illallah wa da hula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir daga nan sai mi sai kai salatin ibrahimiyya Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد daga nan sai mi eh sai la ilaha illallah wa da hula sharika da hula mulku da hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 ko kuma sau goma amma in za ka yi sau goma sai ka ce la ilaha illallah wa da hula sharika lahu lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wancan kuma in dari ne ba sai ka sa yuhyi wa yumitu ba daga nan kuma in ka tashi shikenan yayi in ka ga dama ka ci gaba akwai hasbiyallahu la ilaha illahu wa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul alamin so bakwai da sahe da magariba akwai a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa sau uku akwai bismillahi alladhi la yadurru ma ismi shay'in fil ardi wala fis samai wa huwa samil alim akwai sau uku akwai allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastadatu أعوذ بك من من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سوك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سوك waɗannan in ka lura su bas wannan du'a'ul mas'ala ne kana roƙon a maka wani abu ne ko a tsare ka wani abu wancan kuma ba wani abu kake roƙo ba tsabai azkari ne girmama Allah ne daga tsarkake Allah daga na ƙasa sai girmama shi da yaban shi to wannan wajibi ne a bayan sallah manzan Allah bai taɓa barinsu ba kuma ya umarci dole a yi su babu wanda kawai ba larura mai tsanani ba za kullum ya raka barinsu kuma yana nan a mutumin kirki ba mutumin kirki ba ne an yarda musulmi ne amma hukan lahi ka gane kanar lahi kuma ka bar abu mai karin lada ba kai ba kuma a canza wani abu ba a yi wancan ba a yi wani alam da shirya kawa uku inna an dallahu da iza ja'a wallahi tillahi ƙur'ani ne ana da lada amma kabar wancan kai wannan babu ladan wancan babu ladan wannan dan an sa ka annabi ya sa ka kaki ka ɗauko wani ka sa kanka shi kenan an yi rushe gaba ɗaya yaushe annabi zai ce ga abin da za ka yi saboda tsabar rishin kunya kuma ka zo ka ƙi ka canza wai ka dauko wani abu daga cikin abin da annabin ya zo da shi ka ce kai baka san wancan yanzu wannan za ka yi kai yanzu ya an ce maka baka da mutunci ka gane baka da mutunci a ai wannan ya da dibu 129 yau ne hana cika dai wai shine wani yake cewa ya da dibu 129 wai su yan bariki ne ba a ce ba ya laɗihu ba wai lahi ne yin ta amma a san da aka kare sallah ga abin da ake bukata ishi in ka gama to ku tai ku komi kuma amma annabi ya ce ka yi ka yin na annabi wurin da za a yi na annabi ka kawani to nan kuka ke layi amma ka gama wanda shari'a ta saka in ka ga dama kama tilawa ha azarta ina ruwan wani kuma to inda ma ke da matsala in an ce kulhu wallahu kafa goma sha daya kan kai dai sun kare bas kenan da ma bai a gewe tabzi da dama ta ke istighfari to ba an gewaya ba kaga kenan sun hana ku yin wancan na manzo Allah sun dora ku kan wani kuma ba a yi shi ba Allah ta'ala samu dace dan haka nan wannan tasbihin wajibi ne kuma kun san shi tasbihi ya zo a wurare daban-daban Allah ce walahul hamdu yabo da jinjinawa da kirari sun tabbata ga Allah fis samawati a cikin sammai wal ardi da kuma cikin ƙasa Allah yana da masu yaba shi ya cancanci a yaba shi a sammai ana yaba shi a sammai ya cancanci a yaba shi a ƙasai ana yaba shi a ƙasai wa ashiyan wannan yabo da suka tabbata ga Allah ana yaba Allah ashiyan lokacin dare farkon dare zuwa tsakiyar duhun dare wahina tuzhiruna da kuma lokacin da rana ta haska duniya ko ina ta ɗauki haske kana ganin kowa to a lokacin ubangiji a waɗannan lokutan ya zamanto abin yabawa ne domin waɗannan ababen gaba ɗayansu dukkaninsu halitta ce daga Allah dare da rana ya yi su ne don ku samu lokutan bauta kamar da ke cewa shine falikul isbahi wanda ya tsago lisbahi wa ja'ilul layli sakanan wa shamsa wal qamara husbana shine ya tsago safiya daga cikin duhun dare sannan shine ya sanya dare lokacin nutsuwa da lokacin hutu rana kuma da yini an yi su ne wa shamsa wal qamara rana da wata su kuma an yi su ne husbanan dan ayi lissafi domin duka al'amuran Allah yana gudana ne akan lissahi ba a yi cewa duk abin da ka gani wanda lissahi ne ake ba bisa shi ne ake ba azhar an san abin da ake so da lokacin da ake so la'asar an san abin da ake so da lokacin da ake so aikin haji an san abin da ake so da inda za a yi da san da ake so zarfin makani ne da zarfin zamani da adadi ana farawa daga takwas da wata yawon tarwiyya tara da wata aje arfa goma da wata a zo mina sha ɗaya da wata ana mina sha biyu ma ana mina a wannan zama na mina za a yi jiwa sau uku da duwatsu bakwai bakwai rana ta farko kai jiwa da dutsi bakwai a wuri ɗaya rana ta bi kai jiwa da dutsi bakwai sau uku rana ta gaba ka yi jihuwa da dutse bakwai sau uku ka zo ka yi ɗawafi bakwai ka yi sa'ayi bakwai komi a lissahi ko su bana a ƙirge ki kai ɗin kuma da za a yi ka sai da aka lissafa ka shekara kaza za ka yi da wata kaza da kwana kaza da awa kaza da minti kaza da segundi kaza ka mutu a wuri kaza ko ka shirya ko baka shirya ba kirge ne yau kai baka san bana ba aka yi su mala'iku sun sani suna kilgawa sauran kaza kilga ka ake kayan baka kilga na kilga ka a nan duniya in kun saki mata ku kilga idda an sa ma rana aure kana ai ba baka manta sauran wata kaza sauran kwana kaza kaza ga watan kaza ne a cikin disambar za a yi shi an ce lefen nan baka manta ba ko in za a baka gado lissahi za a yi duk harkar duniya ba wai ta ci barkatai ba ce wannan kawai mutane mun suke dauka duniya wai a barkatai take ta komi a lissahi ki da haka nan ba a yi shi barkatai shi yasa ubangiji yake cewa wa shamsa wal qamara husbana shi yasa Allah yake ta maimaita ma irin wannan ya rantse da dare wal layli iza ya gisha sai da ya rantse da dare a cikin alqur'ani har wuri bakwai wal layli iz adbar wal layli iza asas wal layli wa ma wasaq wal layli iza ya gishaha wal layli iza wasaq wal layli iza tasaq wal layli iz adbar ya ta rantsewa da dare don ka san mahimmancin daren ya rantse da rana don ka san mahimmancinta ba don yana tsoron ranar ba don kai ka gane ranar nan da daren nan zuwa suke yi yau wannan ta zo wannan ta zo he ta mai da sabo tsoho su kuma suna nan a tsahi a sababbinsu kullum sahiya sabuwa ce ka taɓa ganin wata tsoho sahiya ka taɓa ganin wani dare tsoho ka gan shi da keke tashi yadda ka san shi a miliwisan inda za ka tado wanda ya mutu a miliwisan in ka zo irin magaribar da ya sani a can ita ce ake yanzu kawai garin ne zai gaba barkatai bai sani bai taba ganin wani ginin bai ta mamaki amma dai ita ce sahiya ita ce to ita kuma wannan sahiya sabuwa magariba sabuwa ta raka bin kanka kana jariri kuna gittawa tana zawa tana wuce ta koma ta komo ta koma ta komo wata rana sai a ganka he an daga ka ta maida ka tsoho shi yasa in an je aljanna babu daren babu yin da yin akwai tsuwa za kai Allah sa mu gani Allah shi yadda mu dan haka nan ubangiji yake cewa shine abin girmamawa yabuwa ta bata kai shi a waɗannan lokuta yukhruju al-hayya min al-mayyit Allah shine ke fitar da al-hayya rayayye min al-mayyiti daga abin da yake matacce wa yukhrujul mayyita yana fitar da matacce min alhayyi daga rayayye wa yuhyil arda yana raya ƙasa ba'da mautiha bayan ta mutu Allah ce to kadhalika nushu haka tattara ku yake kadhalika tukhrajun haka za a fito da ku hikima ce ta Allah ka je ma'auna in ka dauko wake ka ɗauko haƙi ka ɗauko gyaɗa rai gare su a wannan ɗan abin ƙwaye wannan taɓi akwai kara akwai karmami akwai toto akwai kan hatsin akwai sille da a ciki akwai ƙaiƙai amma yanzu ina za gan shi in ka fasa wani gari ne za in ka ɗauko maniyi na ɗan adam in ka diba haka ba ka ganin komi wani ɗan ruwa ne bari kamar majina to akwai gundume man kato a nan ciki ko wasu gunduma gunduma guda akwai wani mara kyau a ciki akwai wani mai kyau a ciki wani mai gashi wani wani kurkur haka ne ko ba gaba ne amma kai ba ka ganin shi kurkur shi ne mara gashi eh na san da kenan da'ana amma kaga yanzu wancan maniyin daga cikin wake huta mai rai mai yawo an fitar daga abu matacce daga cikin wa kwayaccen daga cikin wa ta hutu kuma wannan kwayaccen za a sake meda ta sake komawa haɗi shi asalin mai ran daga cikin wa fito daga cikin mataccen kuma daga mataccen kai ka hudda Allah ba zai raka haka kai in kai ne baka iya ba haka shi yasa ke cewa shi yana canza abubuwa ya fitar da mai rai daga matacce fitar da mataccen daga mai rai kuma sannan ya raya ƙasa bayan ta mutu Allah ke cewa kamar haka dai ake fito da ku daga kaburburan kula na tashin kiyama sai Allah ke cewa wa min atihi an khalaqa lakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun to sai Allah ya ci gaba da baku dalilai da za ku gane dama an ce ayatin lahi kala biyu ne akwai aya kauniya akwai aya shari'iyya aya shari'iyya ita ce aya da za a karanta a alkur'ani ko a taura ko a injila aya kauniya wani aikin da Allah ya yi a duniyance to sunan shi aya kauniya to wannan ayoyi da Allah ke ce musu ayoyi ayoyi ne kauna na duniya kaza da na yana daga alama da za ta gwada muku akwai Allah don mi me yasa za ka gane akwai Allah za ka ga wannan abin babu wanda ya isa ya yi su sai dai amai yake cewa wa min ayati daga cikin ayoyi alamomi da za su nuna muku ƙudiratillahi ikon Allah cikakke ai kamali ƙudiratihi kamala ta ikon da Allah yake da shi annahu khalaqa abakum adam shi Allah ne ya halicci babanku annaba adam min turabin daga ƙasa Allah ya sanya an jimƙo mushi dukkanin nau'ika na ƙasa kamar yadda hadisi ya tabbatar manzo Allah ke cewa inna Allah khalaqa adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi Allah ya halicci annabi adam da ƙaddamka da aka yi daga dukkanin sasannin ƙasa kala-kala da ita faja a banuhu sai banu adam ya suka zamanto ‘ya'yan annaba ya suka zamanto ala ƙadaril ardi gwargwadon yadda ƙasa take wata ƙasan mai ƙwari wata dutse wata laka wani yashi shi ga wani mutumin rago wani kakkarfa wani cima zamne wani in aka dafa kwai mahayan bari mishi wani kuma shi zai rika dafa kwan kamar yayi kwan wani kuma mai zahirai wani mai sanyin rai wani mai kirki wani lalatacce haka za a ga mutane to Allah ne ya halicce ku wannan daga ƙasa asalin annabi adam ke sun bayan Allah ya halicci annabi adam daga ƙasa iza antum basharu ku kuma sai sanya ku basharu me bashar dan adam ne da zai zamanto da gangar jiki da tsoka da nama da fata da kai da ƙawawa to amma kai ba kasar bace aka sake mulmulawa wancan na farkon ne aka dauki kasai kai kuma sai aka maida ka dugon ruwa na maniyin namiji da mace na maniyin namiji shi kadai ba zai yi ba macen ita kadai ba za ta yi ba sai an hada su a mushajin naftali sai mun hada su wuri daya sun cakuri da juna kuma in suka hadu sai su bada mutum ko dai su bada namiji ko su bada mace he zamanto basharun ne tanta ciruna gashi nan kun yaɗu kun cika duniya ita ƙa'idar ɗan adam bai ragewa ƙaruwa yake kawai rage ɗan adam busa ƙaho ƙare shi gaba ɗaya busa ƙaho in an busa ƙaho ne nan ne zai ƙare amma ɗan adam don a baka kulki kai tasa duk a ɗaure baka so a ce ita yankawa he kaga shi ka bari ko ka yanka wani kiyan kuwa ko ka yanka shin ya yankun Allah sake gama shi ta yi shi shi yasa ku ga inda da aka yi yaki aka shekara 20 kaje kamar ba a yi ba aka ne ko ba kawai inda garin mutum dubu ɗari gare shi in aka shekara kamar ta zai ga dubu ɗari biyu gare shi sai ta da an yi yaki yanzu yakin duniya na ɗaya mutum miliyan nawa kashi da yakin duniya na biya hicin mutane miliyan nawa kashi wanda aka bari gurgu da makaho da wanda karan ba mai da shi kurma su ma sun kai miliyan hudu amma duk wannan abin yanzu in kaje garuruwan da kai abin kaman ba ba babu maganin dan adam sai mala'ikan karshe na mutuwa ya daka mishi tsawa a tashin kiyama nan ake karewa da mutum he ga duk garin da ka sani da mutum ashirin in ka shekara ashirin in ka dawo in da gida goma ka ga gida talatin da biyar yanzu shi ne tura suke ta maganganun ya za a daidaita ai ba wani abin da za a daidaita wallahi babu ya in mutu ya ce maka za a daidaita ma ƙarya ki kuma kai ma da kayar da ka san ƙarya kake kai ɗin kanka ƙarya kake domin to biya mini za a daidaita Allah ya rubuta misali shi Allah yana da tsari akwai ƙadara shi shari'iyya akwai ƙadara kauniyya in ya kadarta abu kauna to ko an so ko ba so ba sai an yi shi kamar ya ce sai an aihuwa ne sai ya shekara kaza sai ya yi mulki ko sai ya yi kuɗi ko sai ya yi waka ko sai ya yi karatu to duk duniya wannan abin ba an canza ba to sai Allah ya kaddara a Niger za a fara da miliyan hudu za ta kai miliyan ɗari sai ka ce a ɗauki mataki to haka gama ɗaukan matakin da wanda ya ɗauko matakin da kai da ka ɗauko matakin sai dai kai ka mutu shi ya sanya ka gane babu irin jarabar da ba a sa ba da abincin da ga muna ci akwai bala'i a cikin shi na rage aihuwa kai wannan magin da kake gani mai tauraro samu wannan ruwan na faru ka samu ɗa goma ka zuba a ciki samu ɗan akuyan da yake ɓacewa yana barbara ka ba inda ya kwana ya jika sauye mishi ya shanye shi sai ya yi wata guda ba ƙara jin magana shi ba bai ya zama ba namiji ba akwai ba he kana da sha'awar ba zannan da ka yi wani jima'in ko to duk sun sa wannan abin ya yi citira aihuwar da ake demil bent an ta haita demil bent ga 'yan gudun hijira na an yi kashe-kashe da nihin a rage mutane su da kan suka ce sun tabbatar da an kashe mutum dubu bakwai amma a wani sansanin gudun yan gudun hijira an ahe mutum dubu goma sha shida ɗaya kaga ba ci bari ba waɗancan bakwai ɗin da ka kashe wani shekarar shi tamanin wani sattin wani arba'in wani talatin haka ne su kuma wannan da aka haihuwa dukkan demil dizu kawai suka zo yanzu suka fara sababi ne gar to cikinsu wani ya yi hamsin wani ya yi ɗari haƙura za ka yi kawai in ka ga duniya ta cika kana tausayinta rataye kanka masan wani mai tausayi ne Allah samu gani anan ya kamata mu dakata lokaci ya yi Allah yi mana albarka Allah shi gafarta mana Allah ka samu cika da imani Allah ka zarda da kasan mu lafiya zaben nan da za a yi Allah za a gama a yi shi lafiya a gama shi lafiya Allah ka ba mu shugaba mai adalci mai albarka ya Allah ka sanya shugaban da zai shugabance mu ka kama mushi ka zamanto gatan shi kar ka bar shi da iyawar shi kar ka ba shi mashawarta na banza Allah ka tilasta shi ya yi abin kirki ka hana shi yin abin da ba na daidai ba Allah da abin da zai yi na banza Allah ka hana shi da abin da ya fara na alkhairi Allah ka tilasta ya kare wanda ma bai fara ba Allah ka tilasta ya yi Allah mu da shi ka zama da mu lafiya Allah ta'ala ya samu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته